هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun littafin riyadus salihin kamar yadda muka saba gudanar da shi a kowane sati a wannan masallaci mai albarka wanda kuma idan 'yan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna a cikin babi na ɗari da ashirin da tara wanda mun karanta hadisi na ɗari takwas da talatin da ɗaya hadisin abdullahi ɗan umar wanda ya gaya mana addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gabatarwa wanda kuma a cikin jawabai rannan nake cewa ya kamata kowa ya ƙoƙarin haddace wannan addu'a saboda abubuwan da addu'ar ta taras na kowace irin bukata ta duniya da ta lahira wanda ina ganin ai shine kaɗai ma hadisin da muka yi rannan ko sai mun yi na ƙasan shi ko sai wa anu radiyallahu an hadisin da ke gaban mu shine hadisi na 833 yake cewa wa anhu radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم آه وانا حديث شيما irin hadisin baya ne an roito shi daga abi hurairata Allah ya kara mashi yadda shi yasa ya ce wa anhu ma'ana an so daga abi huraira radiyallahu anhu yadda Allah sabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma aba huraira ya an so wannan hadisin ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala annabi ya ce ma jalasa qaumun majlisan wasu mutane ba su zauna a wani gurin zama ba da suka zo wannan gurin zama suka zauna sai ya zama cewa lam yazkurullaha ta'ala fi a gurin zaman nan ba su ambaci Allah ba ba ai zikiri ba ba ai karatun qur'ani ba ba ai abubuwa dai na tuna Allah ga sunan da yawa ko to he zama kawai an zauna ne kawai zaman karohi kawai kowa ya kawo abin da yake yi ba zikirin Allah a wannan gurin walam yusallu ala nabiyihim fihi ko ba su salati ga annabi ba a gurin ba zikiri ba salati annabi alaihi salatu wassalam ya ce to wa'annan mutanen da suka zauna a wannan guri ba zikiri ba salati illa kana alaihim tiratun sai wata muguwa asara ta kasance a kansu an kula ko an zauna gurin zama ba zikiri ba salati ga annabi to duk wanda ya zauna wannan gurin ya tashi ba ai zikiri ba ba ai salati ga annabi ba to sai ya zama cewa wata muguwa asara ta shafi wa'annan mutanen da suka zauna a wannan gurin ashe kenan kaga ya zama wajibi ka'ida ne ga dukkan al'umman musulmi duk inda aka yi zama kowane irin zama ne in dai musulmi ne a gun to dole ne a yi zikirin Allah dole ne a yi salati ga annabi idan ba a yi wannan gun ba a yi wannan ba to wannan zaman ko bikin saukar ƙur'ani ne to ya zama asara ga mutane ina ba ta an kula to kaga yanzu in ka kalli wannan hadisin kamar irin bayanan da ne a wancan satin taron suna dala ba taron musulmi ba ne taron ɗauran aure ba taron musulmi ba ne zama mitin ba taron musulmi ba ne to sai ka zo kawai sai ka zo ka ce to ai mu kawai ai sunna ba ta inganta cewa in an zo za a yi mutum sai an ma annabi salati ba Allah kana da hankali kuwa to kenan ƴan uwa kullum fiqhun karatu shi cewa wai annabi bai kaza ba ba za a yi ba kuskure ne a'a abin da shari'a ta ɗauka mataki biyu ne wa ma ta kuma rasulu fa kuzu wa ma na hakum anu wancan duk abin da annabi ya zo muku da shi to ku rika ka san dai annabi a musulunci da ya tanadi zama al'umma su zauna su yi wani abu na alheri ko la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma ko gayi nan dai to in dai al'umman musulmi za su zauna a guri kowane irin gurin zama ne to dole ne a yabo ga Allah dole ne a samu wani jagora ce salati goma ga annabi a karanta qul wallahu uku ai istighfari kaza ai hailala kaza to an je taron suna an ce ai kace annabi bai ba an je ɗaurin aure kace ba haka annabi ba an je muku jana'iza kace annabi ba haka yi ba to yayi to da ka rinka fahimtar hikiwan abubuwa shi kullum idan mutum ya zo ce shi wai sai ya ga zahirin abu zai yi misalin shi kamar misalin wani mutum ne sai ka yi bako wannan bakon kawai sai ka kawo mai tuwo a kwano sai ya ga tuwo fari sal sai ya ce wannan wannan tuwon me sai ka ce tuwon masara ne ka ce wallahi karya ne aini wallahi tun da dai ka ce tuwon masara ne wallahi sai dai a kawo masara zalla ita zan ci Allah me ya zama jaki ba jaki ba ne ke cin masara zalla to wai kai ka ce duk abin da annabi wai sai ka gan shi zahirin shi za ka yi amfani to ai ka zama jaki a'a idan aka ka kalli abu a addini wannan abun me a wannan abun kaza ne kaza ne kaza ne to wannan abin ya zai iya dangantuwa ga annabi eh in aka mai da shi kaza ya zama kaza zai dangantu ga annabi to ka kaddara na annabi ne kawai idan kuma aka kaddara kai ai annabi ba zai kama da wannan mutu ka bar shi kawai ina fatan ina fata an fahimta dan haka lallai ne duk inda al'umman musulmi suka taru babu dalilin da wani mutum zai ce ba za a yabo ga Allah ba babu dalilin da wani mutum zai ce ba za a yi salati ga annabi ba dan ga manzo Allah ya ce mutanen da suka ki yabo ga Allah suka ki salati ga annabi to sai wata muguwa asara ta shafe su Allah ya kiyaye mu annabi alaihi salatu wassalamu ya ce a fa in sha azabahum sakamakon wannan zaman da suka yi ba yabo ga Allah ba salati ga annabi to in Allah ya ga dama zai iya masa azaba saboda sun zauna guri ba su yabo ga Allah ba su salati ga annabi ba wa in sha gafara lahum in kuma Allah ya ga dama zai iya gafarta musu ashe kenan in ka kalli wannan nukuda guda biyu amma zauna guri ba zikiri ba salati zai iya jawo azaba shine mafawo tunda Allah ya ce in ya ga dama in bai ga dama ba to da haka uwa a rinka kula da irin wayannan abubuwa dole duk abin da ya zo a cikin addini a rinka kallon shi yanda yake kuma a faɗaɗa shi kada a takure ma annabi addini rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qal man qa'ada maq'adan lam yadhkur Allah ta'ala fihi kanat alaihi min Allah tiratun ومن ارتجع مبتجعا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله الترة رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه yace haka nan dai wannan hadisin na gaba shi ma an samo shi daga Abi Hurairah Allah ya kara mashi yadda shi kuma ya an so kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah ya ce man ka'ada maq'adan duk wanda ya zauna wani gurin zama nan ana magana personal kai kadai duk wanda ya zauna wani gurin zama lam yadhkurillaha ta'ala fihi wanda bai ambaci Allah a wannan gurin zaman ba kanat alaihi min Allah tiratun zai kasance yana da wata muguwa asara daga Allah ka zo ka zauna ka zo ka zauna baka ambaci Allah ba baka yi salati ga annabi ba a gurin zaman ka kai kadai to sai ya kasance wannan mutumin yana da wata muguwa asara daga Allah ko babu komai shi dan adam duk lokacin da ya zauna ga wani abu to yana zama ne wannan lokacin ana rubuta mai shi ko yayi amfani da shi ko bai amfani da shi ba to a ce kawai ba komai an bakka yanzu a je lahira sai a ce ai ka fito kofar gidanka kayi awa daya akan da kani ba kai salati ba ba kai istighfari ba ba kai zikiri ba da haka yanzu wannan awa ɗayan ta tafi a banza ba zunubi ba lada da Allah a lahira ba za ka cije baki ba ba kai gulma ba ko ba kai zikiri ba bai na zalika sabila da Allah babu cizon baki ba hasara to wannan ko a'a zama a tuhume ka ne a lahira me yasa ba kai zikirin ba in Allah ya ga dama ya yafe maka in ya ga dama kuma ya kama ka ya ce kai baka da hankali ka zo ka zauna na baka lafiyar zama ka zo ka zauna ba kai ambato na ba kai ma annabi salati ba ana iya cewa ka wata kai shekara 70 kaga mutane mu shiga taitayen mu ka sani cewa cikin haɗari shai annabi alaihi salatu wassalam babu wani sakan a tsakanin wuni da dare wanda bai gaya ma abin da za ka yi ba kai ishe ka bacci wa idan kana cikin bacci to idan ka farka yadda annabi ya gaya ma abin da za ka yi ka farka ka buɗe ido ka juya ka ci gaba ya annabi ce kakka bar shi haka nan ga abin da ya kamata ka yi baccin ma ya gaya ma ga wani sinadari wanda idan kai wani abu kafin ka kwanta baccin to duk numfashin da zaka yi a cikin baccin lada ne bana annabi ya gaya mana alayhi salam cewa idan mutum na azumi baccin shi tasbihi ne numfashin shi tasbihi ne in kana cin abinci ma akwai addu'o'in da manzo Allah ya faɗi cewa in kana wa'annan addu'o'in to idan ka kwanta to duk numfashin da zaka yi lada za a rubuta magun Allah to baka yi zikirin ba baka yi salati ga annabin ba ka zo ka zauna haka nan a banza kuma ka tashi a banza ko in Allah ya ga dama ya yafe maka in bai ga dama ba ya azabtar da kai Allah ya kiyaye mu annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa man taja'a mafja'an wanda ya kwanta a wani gurin kwanciya lam yazkur Allah ta'ala fi wanda bai ambaci sunan Allah a wannan gurin a gurin kwanciyar ba ya zo kawai zai kwanta bacci ya kamo shi kawai ya ja matashi ya kwanta ba zikiri ba salati kanat alayhi min Allah shiratun manzo Allah ce shi ma wata muguwa hasara za ta same shi daga Allah kaga nan da irin ladabban da aka karanta adabun naumin nan da muka karanta a baya to wajibi ne mutum ya kalle su in ka zo ka kwanta bacci irin hadisan da aka rawaita daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in manzo Allah yazo zai kwanta yana kwantawa a ɓaran jikin shi na dama ya dora kuncin shi na dama akan tafin hannun shi na dama ya dora hannun shi na hagu akan cinyar shi kuma yayi addu'a yace bismika allahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nasi farhama wa in wa in arsaltaha fahafizha bima tahfazu bihi ibadika salihin إن اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت مازالة إذا متن يكرن تونا الدعاء ya kwanta bacci ya mutu a cikin baccin to ranar kiyama cikin shahidai zai tashi to kai ba kai ba sai dai kai ta muyagun mafarkai ba addu'a ba komai sai dai kai ta bugun mafarki ka kwanta ba kai addu'o'i ba abinda annabi ya ce ayi ba kai ba da ruhinka ya tashi ba zai kai gun alheri ba sai kawai kai mafarkin da ka kawai ana ma kiɗa ana kwara ma giya ka tashi ka ce a'udhu billahi ba wani a'udhu kai ka jawo ko kai mafarki kawai ga tafnan guda biyu kana tsakiyar titi sun taho in ka buga nan ka ga wannan in ka tsaya kawai ka ga sun haɗe ka in ba a sa ba kamar yadda na faɗa wa ne ka ta cewa wai an sa ma hannu jibar ka ake kai ka jefi kanka da kanka ba wanda ya jefe ka saboda ba ka bi koyewar manzo Allah da ka ƴan uwa a kula wajen zama wajen kwanciya wajibin mutum ne ya yi ƙoƙari lallai ya zama cewa yana mai da hankali yana yin addu'o'i duk lokacin da zai kwanta Allah ya gyara mana rawa abu daud abu daud ya rauci hadisi wa karsa baka qariban yace wannan hadisin ya gabata nan kusa wa sharaha tirata fihi ko mun yi sharhin at-tirata din nan a cikin wancan hadisi in ba a manta ba nan kusa wannan babin ya zo ƙarshe sai babin da ke gabanmu shine babu ru'uya wa ma ya ta'allaqu biha babin mafarki da kuma abin da ya rataye da sha'anin mafarki shi mafarki a wani abu ne wanda wasu abubuwa ne haɗe guda biyu suke samun dama su rabu na farko jiki wannan na ɗan adam bai iya mu'amala sai da rai shi ma rai bai iya mu'amala sai da jiki ina fata an kula idan ɗan adam kamar yanzu yadda kowa idan shi biyu ɗin nan to rai yana taimakon jiki ne a wajen ayyuka idan jiki ma'ana tun daga zuciya ya yi rinjaye ga ruhi to sai ya zama dole ruhi yana taimakon shi a wajen saɓon Allah idan kuma a'a ruhin ne ya rinjaye ya rinjaye zuciya da jiki to sai ya zama kuwa shi jikin nan yana taimakon ruhi ne a wajen aikin Allah ina fata an fahimta da haka inda za ka gane wannan misalin in aka yi maka mutuwa ba kewaye mamacin za ka kana ta kuka ba ko kuwa na ya tafi Allah ya ji kanka Allah ya ma rahama to wannan na kwancen waye to wannan waye kuma ya tafi a a waye ne ya kamata a gano tunda an ce ya tafi ana kuka me yasa ce ba ai kuka ba an ce yana nan to wannan na kwancen waye to da ka kaga da jiki da ruhi abu biyu ne a haɗe kamar yadda ka san za ka sa safa cikin safa ɗaya bai yi sai da ɗaya amma duk wanda ya rinjaye za ka ga aikin shi ake yi in kaga mutum na ta bin Allah yana ta aikin ibada to ruhin shi ya rinjaye jikin shi in kaga mutum na ta saɓan Allah to jikin shi ya rinjaye ruhin shi ma'ana zuciya kenan to idan ɗan adam ya zo jikin nan shi yana buƙatar in yayi aiki ya huta in ya gaji ya bacci dan shi bacci yanda ka san shu shaina haka Allah ke ma dan adam in mutum ya bacci ka kula da yanzu in takalmin ka ya dauda da ka ba shu shaina in ya wanke shi sai ya dawo sabo to da Allah yanzu in ka je gona ka wuni aiki ka wuni aiki da ka zo gida ka kwanta kai bacci in ka tashi ya zaka ji fresh hello to Allah ya wanke ka to idan wannan jikin ya gaji ya gaji ya gaji sai Allah ya ce to kai rai baka huta shi rai bai bacci bai gajiya bai ci bai sha duk abin da jiki yake shi bai to sai Allah ya ce to abin da za a kai jiki tun da ka gaji yanzu kwanta kai kuma tafi yawo to da ya tafi yawon nan ana ake samun mafarki an fahimta da ya tafi yawo to me alaƙar jikin da rai numfashi yanda ka san idan kana da waya in dai akwai kati kuma network lafiya lau waye ba za ka iya kira ba ai dai in ba lamba ko to yanzu wannan abin da ke tafiya network din nan da ke tafiya wa ke ganin shi to amma da ka zo cikin waya ga ga wasu yan sanduna su yana din din wai yana nan yana nan to haka shi ma numfashi yake wannan numfashin da kake ja yana gaya maka ina ruhi na gaya ma ina nan kuma shi ne zai rinka ya koma saƙonni amma kuma saƙonnin kala biyu ne idan jiki ya yi rinjaye to za ka dinga ganin saƙonnin banza idan ji ruhi ya rinjaye za ka ganin sakonnin kirki an fahimci bambancin ko to idan ɗan adam ya zo ya kwanta duk inda ruhin nan ke yawo duk inda ruhi ke yawo to yana aiko ma jiki sako yana aiko ma jiki sako to sakonnin nan da yake aiko mai su ne mafarki duk abin da ruhin ne gano gaskiya ne to amma kuma ciki idan ruhin bai da sai to zai zama akwai azgasul ahlaf in ruhi bai da sai sai zama kaman yawon kare haka ruhi zai ce ta yawon kare yanzu kare idan kare ya fita daga nan yana sai ya je karshen garin nan da Allah kawai su tiraccen yana fa ko ya tsinci wancan ya yadda wancan ya tonu wancan ko to idan ruhinka ba sai ci in ya tafi to yawon kare yake sai ka ga an je gidan giya ko sai a bar wannan sai a kai wajen kiɗa sai a bar wannan sai a kai a bugi wani sai a dambe da wani haka zai lalace a nan ya dawo maka sai ka rasa irin mafarkin da kai wannan shine adgasu ahlam yaye yayen mafarki amma idan ruhi yana da sai to lokacin da ya tafi to abin da ya kama kawai shi ya kama ka kula idan kai mafarki mai kyau da wuya ka ganshi kawai kaman kyaftawa ido ya dauki sai ka ga an yi wani abu a ciki ko sai ka ci ai malam ai yau din nan malam a baccin nan kawai na ga an biya mun makka an je an yi mun je an yi passport an zo an mun kaza an mun kaza har mun zo mun ɗau kaya ko an sa kaya mun je mun an hau jirgi har na je ka'aba an yi kaza na gama haji ne kaza ai malam zan dawo kenan sai aka ce assalatu hayrun min to iya tarakin ka kenan a wajen Allah an gane ko iya matsayinka a gun Allah kenan sai ka ji kwanan da wani na ba mu labari yake cewa wai yayi mafarki wani mutum na ce mai wani ka zo ga manzo Allah wani yana ce mai ina zuwa ka zo ga yace wai yaji ana tare shi wai shi ne yake ce wai malam wanda ya tashe ni nan yana so kamar dada mai mare ni da nace matsalar ta ka ci nace network ɗinka ne bai iya kaiwa can abin da yanzu ake nuna maka ka fara bin hanya da haka yanzu ka yi ƙoƙari in ka ƙara kusanci ga Allah wata ran ba sai an ce gashi ba kai ne za ka gani shi. Ina ba ta ana lura. To da haka duk abin da mai mafarki ke yi haka haka yake tafiya. Da kuma mafarki don a kula da kyau kamar da ja faɗa mafarki yana da akasi. Yana da akasi ba dole ba ne duk abin da ka gani mafarki ya tabbata haka. Wanda ke da wannan annabawan Allah su duk mafarkin da suke gaskiya ne haka nan kuma akwai wasu mukamai na walitaka daga lokacin da mutum ya wuce wannan mukamin akwai mukami da ake kaiwa wanda in mutum ya kai wannan mukami ana ce mashi mukamul autad shi wannan mukamin su irin wa'annan autad din su 40 ne a duniya kullum kujera arba'in ce ta mukami da wani ya mutu da an tsora wani su kuma ana tsamo su ne daga cikin wasu mutane 313 wa'annan 313 su kuma ana tsamo su ne a cikin zakirin Allah kasira in mutu ya taka wannan mukamin goma innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina to da ya kai zakirin Allah kasira to yanzu a halara an fara tunanin a bashi kujera sai fa ya kai zaki wani za a fara tunanin wannan ya kamata a zaɓo shi a bashi kujera kuma wancan muƙamatin ba hawai na labari bane fa ya ka tsaye da sallar ko ya ka zama musulmin ya ka zama muminin ya ka zama ƙanitin ya ka zama sadikin ya ka zama sa'imin ya ka zama haka haka haka haka kai zaki wani Allah ka sira dan su muƙaman ba wai zube suke ba a'a mataki in ka wuce wannan ne zaka ji wannan in ka wuce wannan haka to idan mutum ya kai zaki raina Allah kasira to za a fara tunanin a muqamul wilaya yanzu za a bashi kujera in aka kai to in aka kai daga ɗari uku da sha uku nan to daga nan za a kai mutum cikin autadu to da an kai mutum cikin autadu su arba'in ɗin nan to duk abin da mutum ya mafarki gaskiya ne to amma me a mukamin su kuma a wannan mukamin na autadu gaskiya ne abin to amma yana iya zuwa maka saɓanin yadda ka san shi misali kana iya ka kai wannan mukamin Allah subhanahu wata'ala yana son misali ya tura ka kai wani aiki kawai kana iya mafarkin kawai an baka sabuwar fatanya karata Allah yanzu babban shehin malami sai ga an bashi fatanya ya rata ai kaga me zaka kaddara mai gona haka ne ko to shi kuwa idan wanda ya kai wannan mukamatin ne yana ganin ce to aiki za a sani ina za a sani shi wani mutum ya taba zuwa gun imamu shafi'i to ce aka ramu kalla ni na yi mafarki a wani guri an kashe manzo Allah ce to abin ya dama sai imamu shafi'i ya ce ka san za ka gane gun ya ce ya ce to ka je gun ka dubo me ake a gun yana zuwa sai iske gun ashe wani dandali ne na makaɗa sai ce to abinda ake gaya maka a nan gun cewa sunnan manzan Allah aka kashe ba annabi aka kashe ba to kaga ya fara matsa ya fara matsa to idan ka wuce wannan autarin da ka kai afradu to daga afradin nan su kuma su hudu ne a su su su hudu su su hudu ne a duniya wayannan afradin to da ka kai nan shi duk abin da Allah zai nuna maka a mafarki haka yi ba wani tashakuli a ciki to da ka kai agwazu in ka kai afradu to daga in ka kai daga agwazu za ka yi matsayin akadabu su kuma akadabu guda ɗaya ne kudubu guda ɗaya ne shi ke kan kujeran manzo Allah to daga nan to da su agwasun nan duk abin da gausu da kutubu a mukamul wala duk abin da suka gani a cikin bacci to ko a farke ma haka za su gani shi to kun ga ashe shi ma mafarkin hawa hawa ne to kuma irin wannan ma namu adgasu a halamin din kwashe kwashen mafarkin shi kuma yana iya zuwa maka inda kai zaton shi ba haka yake ba na sha buga misali yanzu da Allah da sai kana lazumi bayan matarka ta gaishe ka su ce ma mai gida nayi wani mafarki wallahi nayi mafarki maciji ya nade mun cinya cikin daren nan Allah ne zaka ci kaga ai ce to bara akwai wani turare nan watakila aljani ne ko ko ka ce ki rinka karanta falaki da nayi ba haka bane abinda wanda yake fassara ma mafarki yana fassara ma duk matar da maciji ya nannaɗa cinyarta ana ma bishara ta samu ciki kuma za ta haife namiji an fahimta yanzu da Allah idan kai mafarki kawai ya kai mafarki ka zo ga wata katanga za ta faɗi amma ka rinka ɗibar yunku kana yaɓa mata me za ka ƙaddara ai wataƙila gyara kake ko taimako ko to a wannan azgasin ba haka bane idan dai kai irin wannan mafarkin to yana fassara ma akwai wata musiba da za ta same ka to kaga to duk irin wannan azgasu a halami din shi ma mafarkin yana da shu'unai da abubuwa daban-daban yanzu kai mafarki ka taho kayo wankanka na juma'a za ka kai masallaci kawai ka zo za ka tsallaka wata kwata ya jallabiya ta harɗe ka kawai ka sulmiya cikin kwata kwata haka da Allah in ka farka za ka ci a'udhu billahi inna lillahi ko zama irin mutanen mu ka jifa ne ai malam ya mutun ya dafa ne ka zai zama mutanen mu Allah lalace da wannan ko to amma abin da yake fassara maka cewa in dai kai mafarkin ka fada cikin kazanta ko na to ana fassara ma wannan lokacin zaka samu kuɗi da Allah ba kwashe kwashe ba to to irin wannan kowane mafarki yana da muhallin shi yana da matsayin shi kuma idan ya zo manzo Allah ya ba mu magunguna game da shi wannan na yi fiɗa ne dan kan mutane mu je mun yi babin mu barki mutane su je su yi ta dube dube dan ka sai yanzu mutane ba su da kokari he dai su ta jita sai dai mutum ya zo ya ce ma malam na yi mafarki na ganni kan Ka'aba to mafarki ake na yi mafarki ai an ce annabi ya ce min kaza mafarki ake wanda suka isa su ganin annabin suke ido da ido su yi magana da shi ba mafarki ake ba masu neman hanya ne ke mafarki wanda suka isa gani suke ido da ido to da haka duk irin wannan abubuwan da an lalace wani ma ƙarya yi kawai yana son ya samu fada kusa da kai zai ce ma ai malam na yi mafarki annabi ya ce in ce ma kaza ana gode ana saka da alheri to da ka dike wannan a ranka kula a kula da mafarkai wannan kwashe kwashen mafarkan a ranka kula da su amma duk da haka kuma girma ne daukaka ce a ce har ka fara bin hanyar da zaka kwanta bacci kai mafarki da manzo Allah ya nuna kana kan hanya amma da duk da haka ka dage akwai maza gaban ka to malami yake cewa babu ru'ya wa ma yata'allaqu biha قال الله تعالى الله مدوكين سركي yace wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar yana daga cikin ayoyin Allah da za ku gane hikimomin shi da baiwar shi yin baccin ku da daddare da kuma yin baccin ku da rana yanzu da a ce Allah subhanahu wataala da ya halicci bacci sai ya ce kawai bacci da daddare kawai za a yi shi ba matsala yanzu ya za a yi ana cikin wannan bala'in a ce kowa dole ya yi bacci da daddare ba matsala ko kuma Allah ya ce to bacci kawai da rana za a rinka yi ba matsala to amma da Allah ya tashi daga cikin ayoyin sai ya kasa sai ya baka dama in kana son kai bacci da rana kai bacci da rana in kana son kai bacci da daddare kai bacci da daddare wannan ba ni'ima bace ubangiji subhanahu wataala ya ce to wannan yana daga cikin ni'imomi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة من الله عليه السلام يقول لم يبق من النبوة daga yanzu babu abin da ya saura na annabta annabta an gama ta tun da katimin nabi'i na yazo babu wani annabi a bayan shi mazala ce babu abin da ya saura illal mubasharat sai dai bisharori sai dai bisharori ai ma bishara a mafarki ai ma bishara ta hafifi ai ma bishara ta irsali ko kuma a'a kai mafarkin ko kuma wani ya maka akwai hadisin da manzo Allah ce idan zamani ya kure zai zama mafarkin mumini ko kai ne ko wani ya maka sabai suka ce wa mal mubashsharatu ya rasulullah to menene wannan al mubashsharatun da kace ya manzo Allah kala sai annabi alaihi salatu wassalam yace ar-ru'ya salihah shine mafarki kyakkyawa idan kai mafarki mai kyau to ana maka bushara ne a cikin abubuwan da kake aikatawa وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذيب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة متفق عليه وفي رواية وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا أنظر أبي هريرة Allah ya ƙara mashi yadda. Annan nabiya sallallahu Alaihi wasallama ƙal, haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ce, izakta rabar zaman, idan zamani ya tike da juna, mana idan tashin alƙiyama ya kusa, kamar irin yanzu kenan. Lam takad ru'yal mu'mini takzib. Mafarkin mumini, in mumini ya mafarki ba zai zama abin ƙaraitawa ba. in dai mumini mutumin kirki ya mafarki to wannan mafarkin ba zai zama abin karyatawa ba lallai in dai mutum mumini ne ya mafarki to a dakata za a ga abin da zai au wa ru'yal mu'min manzo Allah ce shi mafarkin mumini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an ɗaya ne daga cikin yanki arba'in da shidda minan nubuwata daga cikin mukaman annabta da da annabta an za a iya kakkasa ta to in aka kasa ta kashi arba'in da shidda to idan mumini ya mafarki to ya samu kashi ɗaya saura kashi hamsin da biyar tukun ya kai ta shi ko can sai an zaɓe ka kake zuwa ina fata an fahimta da haka kike nan manzo Allah a wannan hadisi yana nuna mana cewa lallai mafarki abu ne mai muhimmancin gaske kuma idan an yi mafarki a tsaya a duba a ga me yake nufi kuma shi yana daga mamakin sha'anin mafarki shi ba a karanta shi a littafi duk wannan littattafan da zaka ji cewa ai littafin fassarar mafarki a a abin da ke aukuwa su waɗannan littattafan mafarki ibn sirina ya tattara su ne a wanda ya tattara littafin ya yi mu'amala da ibn sirin shi kuma ibn sirin Allah ya sanar da shi ilimin mafarki shi ilimin mafarki ilhama ne ba ba iktisabin shi ba a koyan shi ilhama ne idan mutum ya mafarki ya joje ibn sirin ya ce yayi kaza sai ya ce mai to kaza ne in ya ne mafarki ya yi kaza sai ce mai kaza ne kaga cikin sahabbai sai na abubakar ke da wannan sai na abubakar Allah ya bashi ilimin mafarki wata rana sai da Aisha mun karanta a nan sai na Aisha ta yi mafarki ta ce babanta abubakar na yi mafarki wasu watanni guda uku sun faɗo a ɗakina da mafi girma da mabiyi da mabiyi sai ce ba komai sai bai gaya mata ba da manzo Allah alaihi salamu ya wafati aka binne shi a ɗakin sai ya zo jin ce ce Aisha to wannan shine ɗaya daga cikin tauraron ki guda uku kuma shine babban Allah kai yanzu kai mafarkin wata ya watso ɗakin ka amma sai na bukar har ya gano a mafarkin nan cewa za a binne manzo Allah a ɗakin ta kuma hakan ya tabbata to da haka duk wannan littattafan mafarki din nan wanda aka fassara mana bayan ana iya kai ma kai muwafaka da irin shi ana iya ba kai muwafaka da irin shi ba to idan mafarki ya zo maka kawai addu'o'in da manzo Allah ya ce ayi su za su kakka dinga zuwa kana tambaya malam ai na yi mafarki na ga kaza ai wataƙila ana iya fassara maka abin ka ji ba daɗin fassara ko kuma wanda zai fassara ma kawai yakin tata ne yan zanen ƙasa ne kawai yakin tata ne ya gaya maka baka sani ba to da haka kawai idan ka yi mafarki ka roƙi Allah alhairin shi ka nemi tsari da Allah daga sharrin shi ka kame bakinka in ka ga mai kyau ne mai daɗi ka faɗi ma masoyanka in mummuna ne ka kame bakinka manzo Allah ce ba zai cutar da kai ba متفق عليه وان حديث البخاري ده مسلم سوره يتشوي وفي روايه او روايه واصدقكم رؤيا manzo Allah yace wanda yafi ku gaskiyar mafarki asdaqakum hadisa wanda yafi ku gaskiyar labari duk wanda a cikin maganganun shi ba ƙarya to in ya mafarki mafarkin gaskiya ne kaga wannan yana fassara maka wancan karatu innal muslimina ba ciki ba akwai wasadiqina wasadiqati da haka masu gaskiya maza da masu to su ne idan suka yi mafarki mafarkinsu zai zama gaskiya a to lokacin namu ko kuma ga shi ana ɗan sanyi ko dai a yi addu'a ko kan dai a da abin nan ɗin mutane ko wani wa rabbi allahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mu kwana a nan ya Allah kai magana mu kwana a nan hera na ita yau akwai magana nan ku mara'ani fil manami fa sayrani wa in fil yaqazati aw ka anna mara'ani fil yaqazati ai ga bai ka wuce bai kamata ayi barbar a wuce ba ko Allah kai mu rana ita yau da fata Allah ya mana muwafaka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara kiyaye mu a kwamitin marayu a tashi a zagaya akwai tambaya
akwai tambaya to me yake cewa kawo ɗari hudu kwamitin marayu a tashi na gaba a hito da kuɗi to me yake ina tana ba da fatan alheri na Allah ya wani lafiya da sauran makarantar riyadu amin malam ta kasance ita tana da miji na'am amma Allah ya sa mijin yana son fara mutum na'am
kuma ita baka ce na'am shin zai iya yin da dinga amfani da mai mai sa haske domin in samu farin ciki
eh tambaya ce mai kyau wai wata ce take tambaya bayan ta yi addu'a ta gaishe mu baki ɗaya ta ce wai ita mijinta yana son faran mace kala yake so da haka ita kuma ga ta Allah ya yi ta baka ce irin miji to amma wai ta iya ta yi shafe-shafen nan da ake yi don ta samu farin cikin shi da sauransu ba za ta yi ba ba za ta yi ba saboda su waɗannan shahe-shahen ai canza halittar Allah ne ko ka san mace baƙaci amma da ka da kwa- da ta kwana biyu ga ta zama baturiya haka Allah ya ta wannan canza halittar Allah ne shedan ma ya ce wal amrunahum fala yughayyirunna Allah wannan canza halittar Allah ne haramun ne ko manzo Allah ya la'anci masu yin haka manzo Allah ya tsine ma mata masu canza sufar da haka abinda zaki tunda shi sakarai ne yi mana ai ba farin fata ake nema gun mace ba farin zuciya ake nema idan mace ka zo ka aure farin mace mai mugun hali ba ganin ta zaka kaman bakar kwalta ba duk farinta in kuma ka aure bakan mai kyawun hali sai kuma ka ga cewa ta fi wata fari to tunda kina son zama da mijinki kake wannan shafe-shafen ki ta addu'a ki ta addu'a Allah ya jarrabe shi da son bakan mace kuma Allah ya jarrabe shi da son ki fiye da faran mace ki ta addu'a addu'o'i na nan ana tai ta innahu ala raj'i la qadir wallahu galibun ala amri ki tai Allah zai taimake ki ba sai ya rabu da ke ba an gane ko ina fata an fahimta to da haka dai bai halatta mace ce wannan badan mijinta na so ta yi dai wani abin da kuma duk wannan abin yadda take ke ganin ki da bakin nan in dai kina wanka kina tsafta to nan wuce wuce gunza insha Allah na a'a kada ta wa alaikum salam na'am na'am Na'am. A wajen kiwon? Na'am. Eh. To wai malamin ke tambaya game da shanun da ake kiwo ko wanda ake huda wajen bugun su ko? To shi a Allah in ya tsara abu dan adam bai da tsarin cikin shi. Bugun da da za a yi masa kada a rinka yi masa bugu na niyyar zalunci. kana da shanunka na huda wanda ba su saba ba ko sai ka buge su to babu laifi ka buge su amma kai masa bugun zalunci ka rinka tausaya musu an fahimta yawwa amma in kai in kayin bugu na zalunci na cin muwar Allah zai saka musu sai ba ta an fahimta akwai wata hikaya hikaya ce amma Allahu a'lamu bi sahata yawan da hikayoyi ne da ake gawa cikin su da qaikul akabari cikin su tanbihu da sauransu dinnan an ce kasa annabi adam alaihi salam shine wanda ya fara yin noma dai a duniya to kuma dan bayan lokaci haka annabi adam ya yi koke zuwa ga Allah Allah ya hore mai wasu abubuwa waɗanda za su ranka taimakon shi kamar sai Allah ya bashi wasu shanu kamar ka ce shanun huda da su yake noma dan annabi adamu lokacin shi na farko in ya shuka da safe zuwa sha biyu zai ɗebe ta ya ci da abu ya fara tsawo a kai zawalin shamsu abu ya fara tsawo a kai dare aka fara kwanaki an ce lokacin da annabi adamu ya bar duniya in ka shuka abu yau rana ita yau za ka ɗiba to yanzu duniya ce ke ta tafiya ce ta tafiya gashi yanzu an kai watanni ko to an ce annabi adam a ba mu hankali na an ce annabi adam alaihi salam da Allah ya bashi shanun nan suna suna aiki tare da shi to ranar shanun nan suka kuskure sai annabi adam ya ɗau tashin hannun shi sai ya bugi bayan ɗaya baki ne sai ya zama fari sai kuma ya bugi bayan farin sai ya zama baki to sai wannan shanin lokacin duk dabbobi Allah ya ba su dama suna magana sai wannan shanin suna tattaunawa haka tsakanin annabi Adamu baina kawai annabi Adamu yaji suna cewa to wani kaga yanzu kai an buge ka ka zama fari kuma kai an buge ka ka zama baki sai ɗayan ce ai dama wallahi ni farin nan ya ishe ni bakin shi kuma ce daman bakin nan ya ishe ni sai ya ce to amma shi Adamu yanzu shi da ya saba ma ubangijin shi shi ma bugun shi shi ma bugun shi sai annabi adamu ya ci to an ce annabi adamu sai je ta kuka ya ta kuka sai Allah subhanahu wataala ce to duk wata baha'im duk wata dabba da ƴaƴanka za su yi amfani da ita na kulle masa baki ba su ƙara magana an fahimci wannan ko ina so in fito da ina so in fito da wancan an fahimta to dan haka idan dai a takaice mutum yana da dabbobi to ya rinka sauƙaƙa masu kada ka rinka matsa masu ka rinka bin su a hankali kana tausayin su don su ma bayi ne irinka na'am alaikum salam wa alaikum salam na'am na'am na'am eh to malamin nake tambaya wai wasu ma ya je wani gida ne mata suna kusa da juma'a masallacin juma'a sai ce su tashi su alola su ma su bi juma'a sai ce to wai ƴaƴansu sun gaya musu sun je makarantar islamiya malaman su sun ce ba ai to to ka san dai mu malaman islamiya da karambani yau mafi yawan mu dai ba karatun bane ya isa ko abin da ke damun mu shine da yara sun fara kewaye ka suna malam in je in sha ruwa malam in kaza sai su tara ka in ba za a ga mai kake karatu ko to da haka ba na ba ba wai tozartarwa bane amma dai irin wannan dai yan malaman islamiya dai wanda bai gogo ba ba a an san fatawa wajen shi eh ita fatawa malamai ke ba da fatawa an fahimta ba dai mutum na dan abin shi wannan a daina komawa kan shi kuma an sa shi ne idan mata suna jin sautin lasifikar juma'a suna iya bin juma'a daga ɗakunan su ya halatta wannan shi ne kawai Allah ya mana muhakkon alaikum salam na'am ito ai ka san shi nau'i Allah na da abu abu biyar ne an gane kuma duk daga gun Allah su akwai mu'jiza akwai karama akwai kahana akwai irhasi akwai istidraj duk asalin su daga Allah su yanzu in ka dauki mu'jiza ai ta annabawa karama wa ta wani yace ko to akwai istidraj Allah ya yi wani mutumin banza ta lala Fir'auna shekarar shi ɗari nawa yana cin mutunci. ba irin karama shi bace wannan har yau ba a samu sarkin da ya dade wa shiga kujerar mulki ba ba karama shi bace to amma sunan ta istidraj akwai kuma bokanci akwai bokanci boka ya ta wadan abubuwa to zaka iya samu wani mutumin banza ne amma duk abin da ya faɗa kuma sai ya yi to istidraji ne ko kahana ne wannan kawai aikin shi shi zai fassara abu fahim sai wane wa alaikas salam amin Na'am. To an tabbatar da cewa dai su matan ke shafa su canza sifa. To ai duk abin da idan aka ce yin shi saban Allah ne to shi ma sai da shi saban Allah ne. An fahimta? To duk abin da aka ce yin shi saban Allah ne. Kamar yanzu misali giya. Ko? Giya, shan ta me? To ba wannan harufi za aka aka hana sai da ta ba haka ne ko to da haka dai da haka abubuwan suke gaskiyar magana Allah dai ya gyara mu za a ji daɗin an sabba fatiha da